إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna talatin ga watan rabi'ul thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyu ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shi ne darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar fadilatu sheikh al'imamul mujaddid sheikhul islam muhammad ibn abdulwahabi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na takwas wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na tara Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci malam ya ce babu ma ja a fi zabahi li ghairillah wannan babin zai mana bayani ne akan abin da ya shafi hukuncin yin yanka don wani Allah menene hukuncin mutum ya yi yanka amma ya zama yankan da ya yi ba ya yi ne don Allah ba addinin musulunci ya sunanta mana yin yanka saboda abubuwa da yawa na farko shine yanka na ibada yanka na ibada kuma ana samun shi a wajaje kamar abin da ya shafi lahiya hadaya yankan, yankan dabban suna wannan duka wato ainihin yanka ne da ya shafi ibada sannan akwai yanka da ya shafi bakance mutum ya yi alkawari ko ya yi bakance ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya yanka ya zub da jini don ya yi tawassuli da wannan yankan da ya yi sannan musulunci ya halatta ma mutum ya yi yanka ya yanka dabban da aka halatta masa ya yanka ta ba don komai ba sai don saboda ya ci nama ya ji daɗi wannan duka addini ya halatta haka amma yin yanka don wani wanda ba Allah ba wani ya roƙi bukata a wajen wani ko boka ko aljani a nema cewa sai ya zub da jini ko sai ya yi yanka kafin ya samu wannan biyan bukatar tasa ya zama yankar ya yi ta ne ba don neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan yankan na daga cikin abin da malamai suke lissafa shi a matsayin shirka wannan shirka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala sannan yanka da ake yi don Allah ko don ibada ko don jin daɗi ana ambatar sunan Allah a lokacin da za a yanka idan abin da ya shafi hadaya ce ko lahiya mutum zai ambaci bismillahi wallahu akbar ya ce Allahumma hadha anni wa an ahli baiti Allah wannan yankan nawa nawa ne da ni da iyalan gidana ko kuma ya ambaci sunan shi in nashi ne shi kadai ko kuma ya ambaci sunan mai dabban in an bashi ne ya yanka ya ambaci sunan Allah sannan kuma ya karkatar da dabban ya zama tana kallon alƙibla kamar yadda Allah yana cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq duk abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba to kar ku ci daga cikin abinda Allah ya lissafa mana cewa an haramta mana a cikin doguwar aya da ta yi bayani akan nau'ukan dabbobin da aka haramta حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير زوا قرشي الله yana cewa ma uhilla li ghairi llahi bihi duk abinda aka halatta shi aka yanka shi aka zubda jinin sa don wani Allah to haramun ne kuci haramun ne saboda haka malam zai mana bayani akan to menene hukuncin mutum yayyanka ba don Allah ba mutumin da zai je gun boka boka ya ce masa sai ka yanka dabba kaza kafin ka samu biyan bukata to menene hukuncin yin wannan yankan da yayi domin yayi ne saboda shi bokan da zai sa aljannun su biya mu wannan bukatan su aljannun ba za su biya bukatan ba sai an zub da wannan jinin saboda haka wanda yayi yanka da izinin boka to yayi yanka ne ma aljannu to shi menene hukuncin sa in mutum ya zo ya ce gata malam a sanya mu cikin addu'a sai ya ce to ka je ka yi yanka ka yi tawassuli da wannan wannan ba shirka ba ce amma ina da bukata iri kaza a ce to kaje ka samu dabba kaza sannan dabban ma mai kala kaza to wannan alama ce ta bukanci kenan ce sai ka samu kaza ne sai ka samu baka mai wake-wake ko mai bakin ido ko mai kaza ko mai iri kaza da kaza to wannan alama ce ta buka kenan amma duk wanda zai yanka don yayi tawassuli da shi don Allah to abin da ake nema kawai shine irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutanen annabi Musa a lokacin da suka zo suna neman annabi Musa ya bayyana musu wane ne ya kashe musu ɗan uwa Allah ta'ala ya ce wa ifqala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan kawai ku je ku kama saniya ku yanka ku kama saniya ku yanka daga ƙarshe suka yi ta tambaya ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya kira mana Allah roƙa mana ubangijin kai mana bayanin wata kalan saniya a mana specifying wani irin saniya ake so eh musu bayani suka sake dawo suka ce udu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha to kira Allah ka gaya maka ka gaya masa ya sake mana bayani wani kala kuma mun ji ga irin saniyar da ake so la faridun wala bikrun ita bata tsufa ba ita kuma ba budurwa ba tsaka tsaki to a cikin su kuma wani kala baka ko ja ko fara ko wani iri ya yi musu bayani suka sake dawo suka ce udu illa na rabbaka yubayyin lana ma hiya sake kiran Allah ya ƙara mana bayani a ƙara yi mana bayanin wani irin kalan saniya ne innal baqara tashabaha alaina saboda shanun suna wato suna kama da juna mun rasa wanne zamu yanka to kaga abin da ya kai su zuwa ga wannan har suka sha wahala Allah ya faɗa musu cewa yana so su samu saniya safra'u faqi'un launuha tasurru naziri Allah ya ce yana so ku samu saniya mai kalan fatsi-fatsi yalo kalan bayan kwai to kaga yanzu ko kwangila aka baka cewa ka je ka nemo saniya mai kalan bayan kwai ai an baka aiki ai wannan kwangilan ba lallai ka ci ba to amma kaga abin da ya jawo shine tambaya wani iri to abin da yasa na kawo wannan shine ina son hada mana cewa in mutum zai yi yanka don neman tawassuli a wajen Allah ya biya masa bukata kaza to ba a masa specifying a ce ga dole sai iri kaza ko kala kaza za ka yanka wannan alama ce ta bukanci Allah ya samu dace malam ya ce wa qaulillahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yace qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul inna salati ka ce da su lallai sallata wa nusuki da yankana ko kuma aikin hajji da wa mahayaya da rayuwa ta gaba daya wa mamati da mutuwa ta gaba daya lillahi rabbil alamin na Allah ne ubangijin talikai sallata yankana rayuwata mutuwa ta gaba daya mallakin Allah ne la sharika la babu tarayya ma Allah a cikin wannan wannan haƙƙin Allah ne shi kadai in yi sallah dan shi kadai in yanka don shi kadai rayuwata ta zama akan umarninsa da haninsa sannan mutuwa ta kuma ta saci wa bidhalika umiltu wannan shine abin da aka min umarni akai wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu musulunta masu mika wuya wa qawlihi da fadin Allah ta'ala da yace fa salli li rabbika wanhar Allah ta'ala yace kayi yanka kayi sallah don ubangijinka sannan kuma kayi yanka don ubangijinka shi kadai mana in za ka yi yanka to ka yi yanka don Allah kamar yadda ake yin sallah ma Allah shi kaɗai irin yadda ake yin sallah ba a yin sallah don neman kusanci zuwa ga wani to haka nan kuma ba a yin yanka don neman kusanci zuwa ga wani wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala an karbo daga ali ibn abi talib Allah ya kare da a gare shi yace حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع بأربع كلمات yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta mun wasu kalmomi guda hudu ya bani labarin wasu abubuwa guda hudu yace la'anallahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya la'anci ya tsina albarka ga dukkanin mutumin da ya yanka ba don Allah ba duk wanda ya yanka don wani Allah la'ananne ne tsinanne ne wa la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa sahabbai suka ce ya rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu wa aba yaya mutum da ya la'anci babansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalaysa qad yal'anu abar rajuli fayal'anu abahu wa yal'anu ummar rajuli fayal'anu ummuhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam ba kan samu mutum ya zagi baban wannan ba to sai zama ya zagi baban shi ne ko ya zagi mahaifiyar wannan sai zama ya zagi mahaifiyarsa ne to duk wanda ya haka Allah ya tsine mishi albarka wala'ana Allahu man awa muhlifan Allah ya la'anci duk wanda ya bada mafaka ga maballaci dukkanin wanda ya taimaki maballaci maballaci a rayuwa ko a addini dan ta'adda ka taimake shi akan ta'addanci ko akan barnan da yake yi ko ɗan bidi'a ka taimake shi akan bidi'an da yake yi ko mushriki ka taimake shi akan shirkan da yake yi to duk wanda ya haka Allah ya tsine mishi albarka saboda ɓanna ce la'ana Allahu man awa muhlifan wa la'ana Allahu man ghayyara manar al sannan Allah ya la'anci duk wanda ya canza iyaka na ƙasa ga iya inda filinsa yake nan sai ya canza ya ƙara da ɗani ɗaya ko taku ɗaya Allah ya tsine mishi albarka to kaga almuhim abin da yasa malam ya kawo wannan hadisin muhalli shahid shine la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah ya la'anci duk wanda ya yanka don wani Allah in dai ka zub da jini ya zamto zub da jinin nan da kai ba wai ka zub da jinin bane don Allah ka zub da jinin ne don wani Allah don neman kusanci zuwa ga wani Allah don neman biyan bukata zuwa ga wani Allah to ka lissafa kanka cikin tsinannun Allah a lissafa kanka cikin tsinannu duk abinda za ka yi na yanka don ka samu kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba in ka tsaya a wajen Allah da ka samu haka hadda ƙari domin babu wani wanda yake da dama na yayi maka abin da Allah subhanahu wata'ala bai rubuta zai same ka ba na alkhairi ko na sharri duk abin da ya faru ya faru ne da izinin Allah in matsala mutum ya shiga jarabawa mutum ya shiga yake ganin bari ya yi yanka don mawanin Allah don ya fita daga cikin wannan damuwar da yake ciki to ya tuna da cewa fa wannan damuwar bai shiga cikin ta ba sai da Allah ya bada izini ma asaba min musibatin illa bi iznillah ba wata musibar da ta samu da ta faru sai da izinin Allah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allah yasir Allah ta'ala ya ce ba abin da zai faru na musiba a bayan ƙasa barna da kashe-kashe da tsadan kayan masurufi da tsadan kayan abinci wala fi anfusikum ko a karan kanku rashin lafiya yunwa cuta talauci illa fi kitabin Allah ya ce face duk abin da zai faru yana rubuce ne a cikin littafi min qabli an nabra'aha tun gabanin mu halicci wannan halittar Allah ya rubuta me zai same ta inna zalika ala Allah yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah Allah ya ce na yi muku wannan bayanin ne likai la ta'sau ala ma fataku saboda kar ku kai makura wajen yin bakin ciki da damuwa akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum abinda Allah ya baku kuma kar ku yi fariya akai ku sani cewa wanda kuka rasa din nan Allah dama bai kaddara cewa zai same ku ba na haka ba bakin ciki wanda kuka samu ba kokarin ku ne ya ja ku samu ba kaddarar Allah ce dan haka babu fariya ba alfahari likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum saboda haka a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce Allah ya tsire ma dukkanin wanda ya yanka ba don Allah ba ba a neman kusanci ta hanyar yanka da wani in ba Allah ba Allah shi kadai ake neman kusanci ta hanyar yanka zuwa gare shi kuma duk wanda ya yanka ba don Allah ba ya sarrafa wata ni'ima ne da Allah ya yi masa zuwa ga wani wanda ba Allah ba yanzu misali mu da muke mutane Allah ya haramta wani ya zub da jinin wani a cikinmu in ba da ka'ida na shari'a hukuncin shari'a ya hau kansa alkali ya yi masa hukuncin kisa ba amma mu da Allah ya mana wannan ran muke jin zafi in an zub da wani abu na jini a cikinmu sai Allah ya halitta mana dabbobi wanda waɗannan dabbobin kuma Allah ya halatta mana su sai ba mu dama wannan ran da ya mana mu muke ta daidayin shi ba masu wani abu ya taɓa shi mu kuma sai ya halatta mana mu kama waɗannan dabbobin mu raba su da nasu rayuka kaga yanzu kenan duk wanda ya raba wata dabba da ranta don wani Allah to yayi tasarrufin ni'imar da Allah ya yi masa izuwa ga wani wanda ba Allah ba ina fatan muna fahimta yanzu wannan saniya ko rago ko tunkiya ko akuya ko kaza ko talatalo ko agwagwa da zaka kama ka yanka ai daga ganin yanda bijimi yake shure-shure ka san cewa abun babu daɗi amma Allah ya halatta maka to yaya za a yi ya zama wannan dabbar halittar Allah ɗin da Allah ya halatta maka ka yanka ka ci sai zama kuma cewa ka yanka ne ka sanya shi shure-shure ne amma ba don wani ba don Allah ba kayi ne don wani Allah ai daga ganin yadda bijimi yake shure-shure kai ka san cewa wahalar da bijimi zai dauka ai ba za ka iya dauka ba amma tun da ka ga yana shure-shure ya fasa bokiti ya karya kan famfo ya tura wancan kai ka san cewa abin babu daɗi abin ba daɗi amma Allah ya halatta maka kai haka Allah ya halatta maka kai haka amma fa kuma sai ya gaya maka cewa kai ma kullum ka zam cikin shiri wannan zafin da wannan bijimin yaji yake shure-shure kai ma yana yana isowa kanka kullu nafsin za'iqatul maut yana isowa kanka to Allah ne ya ga dama sai ya hore mana su sannan sai ya halice su da yake dama Allah ya halice su ne don a kama su a yanka sai ya yi su da manya-manyan jiki da nama mai kyau amma sai ya cire musu wayo da basira ba hankali yanzu yadda kai dan adam kake da wayo idan haka bijimi yake da wayo ta ina za ka yanka shi ta ina yanzu in an zo lahiya za ka samu nan gidan ya yanka dago nan saniya nan akuya nan kaza nan kaza to wayannan shanun da aka yanka din tsakani da Allah yanzu in suna da basira da wayo in suka ce sun fito zanga-zanga a cikin unguwar ibrahim bakon nan ka faɗa mun waye isa ya fita aiki waye isa ya tafi aiki amma sai ka samu garken shanu guda ɗari ɗari da wani abu ɗari biyu sai ka samu wani mafulatani ɗan fitilin yaro shekara goma sha biyu da sandansa a hannunsa ya kaɗa su nan su bishi ya kaɗa su can su bishi wannan duka ni'ima ce ta Allah ashe bai kamata a sarrafa wannan ni'imar izuwa ga wani Allah ba bai kamata ba bai kamata a sarrafa wannan ni'imar zuwa ga wani Allah ba to ballantana kuma mafi muni wajen yanka kaga cewa ana umartar mutum don biyan bukatarsa ta duniya a umarce shi da ya kama dabbobin nan da ransu ya binne su kawai din saboda yana neman biyan bukata ta duniya a kama dabba da ranta abin ne ta a cikin rami ka suranta yau yanzu a ce ga kanan kawaye gari an binne ka a cikin rami da ranka ya za ka sace amma ka za a kama wannan dabbar da ranta annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya ta jan kunnam yana ittaqullaha fi hadhihi albahaimil mu'jama kun ga wayannan dabbobin da ba sa magana annabi ya ce ku ji tsoron Allah akan su ku ji tsoron Allah akan su saboda ka aba mu mutum lakani saboda cin mulkin siyasa ko samun wani abu na kasuwa ko saboda a gusar da hankalin wani a bashi umarni a ce ya binne dan taure guda kaza a nan dan taure guda kaza a can gabal da yamma kudu da arewa saboda shirka ma Allah subhanahu wataala dan neman biyan bukatar duniya abinda kuma zai samu din nan abinda zai samu din nan Allah ya riga ya rubuta Allah ya kaddara kuma duk abinda ake yi din nan fa alama ce ta da za ta nuna maka cewa babu mai yi in ba Allah ba yanzu duk inda aka ce an yi siyasan nan duk waɗanda suka yi siyasa suka je gun bokaye kowa bokansa ya gaya masa cewa kai zaka ci kuma zaka masa cin kaca ne kowa ka bokansa zai gaya mai to amma saboda damsul basirati za a yi wannan din bai ci ba kuma siyasa ta gaba ya sake koma wajen wannan bokan saboda shafewan basira Allah ya sa mu dace saboda haka yin yanka don wani Allah yana jawo tsinuwar Allah malam yace rawahu muslim malam yace wa an tariq ibn shihab radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tariq ibn shihab yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljannata rajulun fi dhubabin wani mutum ya shiga aljanna sanadiyar kuda wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin wani mutum kuma ya shiga wuta sanadiyar kuda wani mutum silin shigansa aljanna kuda wani kuma silin shigansa wuta kuda wannan kuda dai da muke gani kaga dai a hannun aka baka a tafin hannunka aka ce ka hada sai ka tara guda ɗaruruwa amma aka ce ga wannan ya samu aljanna me ya jawo masa shiga aljanna kuda ga wani ya shiga wuta me ya jawo masa shiga wuta kuda qalu wa kaifa zaka ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzan Allah ya hakan ya faru a ce ga wannan ya shiga aljanna sanadiyar kuda wani kuma ya shiga wuta sanadiyar kuda qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace marra rajulani ala qaumi wasu mutane sun zo wucewa ta wajen wasu mutane wasu mutum guda biyu sun zo da su wuce sai suka samu wasu mutane lahum sanamun waɗannan mutanen suna da wani gunki wanda wannan gunkin la ya juzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an duk wanda yazo wucewa to baya wucewa sai yayi masa wani abu na neman kusanci wannan mutanen suna da wani gunki idan ka zo wucewa to ba za ka wuce ba sai ka kawo wata dabban da za a yanka don neman kusanci zuwa ga wannan gunki nan faƙalu li ahadihima sai suka ce man ɗayansu ƙarrib kawo wani abu da za a kusantar da shi zuwa ga wannan gunkin ƙala sai ce laisa indi shay'un uqallib yace ai ni bani da wani abun da zan bayar bani da komai ƙalu lahu sai suka ce da shi ƙarrib walau zubaban ko da ƙuda ne ka kamo a kashe domin ka samu ka wuce don ka'idar ita ce nan in ka zo ba za a wuce ba sai an zub da jini sai an zub da jini saboda haka in kana son wucewa to ko da ƙuda ne ka kawo damuwanmu dai aka share sai ka wuce faƙar raba zubaban sai ya je ya nemo ƙuda ya kama ƙuda da ƙyar kaga dai ƙuda dai ba babban abu bane amma kama shi ya aiki sai ya kamo faƙallau sabilahu sai suka rabu da shi ya wuce fadakalan nara daga nan kuma sai ya tafi wuta wa ƙalunin akhar sai suka ce ma ɗayan ƙarrib kai ma kawo wani abu qala sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jal sai yace ai ina ni da ku ganin nan ba wanda ya isa in zub da jini don neman kusanci zuwa gare shi in ba Allah ba Allah ne kadai fa darabu unqahu sai suka sare wuyansa fa dakhala aljanna daga nan kuma sai ya wuce aljanna kaga yanzu wannan wancan me ya jawo masa shiga wuta shine kashe rai ba don Allah ba ran kuma ba faɗan adam ba ran ba wani abu ba ran abu ne wanda zaka ganshi wa tahsabunahu hayyinan zaka ce ai ba wani abu bane kuda kuma din na kashe ne a ciki amma me ya jawo masa ya kashe wannan kudan shine niyyar aka duba ba wai girman aikin ba ina fatan muna fahimta saboda haka yanzu mecece niyyarsa ta kashe wannan kudan shine neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba wannan yasa ya shiga wuta shi ko wannan mecece niyyarsa ta kin wato kashe wani rai din shine din saboda yana ganin ba wanda ya cancanta a yi ba wanda ya cancanta a yi masa wannan in ba Allah ba wannan ya kai shi aljanna wannan kuma yana tabbatar mana da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa aljannatu aqrabu ila ahlikum min shirakin alaihi wan naru mithlu zalik annabi na cewa aljanna tana dab da ɗayan ku sama da yadda igiyan takalminsa yake kusanci da shi haka nan wuta malam ya ce fihi masail karkashin wannan babin akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko ita ce tafsiru qul inna salati mun fahimci menene ma'anan faɗin Allah ta'ala da ya ce ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin athaniya mas'ala ta biyu tafsiru fasalli li rabbika wanhar fassaran faɗin Allah ta'ala fasalli rabbika wanhar kamar yadda muka ji athalitha mas'ala ta uku albada'atu bi la'nati man dhabaha li ghayrillah kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi lissafo mutum hudu da Allah ya tsine musu albarka sai ya faro da wanda ya yanka ba don Allah ba sai zama yana daga cikin waɗannan mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka domin abin da ya yi shirka ce sauran kuma abubuwan da suka yi dukkaninsu saɓon Allah suka yi shi kuma wannan abin da ya yi shirka ne saboda haka sai zama da za a fara da za a fara yin tsinuwan sai aka fara da shi to duk inda kaga Allah tsine ma mutane insha Allah sai kaga an shigo da wanda ya yanka ba don Allah ba a ciki duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke lissafo mutum ɗaya biyu uku hudu da Allah ya tsine musu albarka to sai an shigo da wanda ya yanka ba don Allah ba a ciki Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawati annabi ya ce Allah ya tsine ma wasu mutum bakwai daga cikin halittunsa tun daga saman bakwai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya ce ka zo ka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma al'ummarsa waɗannan mutum bakwai ɗin Allah ya tsine musu albarka ya ce wa raddada la'anata ala wahidin minhum thalatha amma Allah sai ya maimaita tsinuwa har sau uku akan wani mutum ɗaya a cikinsu wa la'ana kulla wahidin minhum la'anatan takfi Allah ya tsine ma kowanne daga cikin su ya masa tsinuwa ɗaya ta ishe shi yace la'ana Allahu man amala man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut Allah ya la'anci wanda yayi aikin irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya la'anci wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya la'anci wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi lutu ma'ana ɗan luwaɗi da ‘yan maɗugo Allah ya la'ance su har sau uku sannan ya ce la'anallahu man zaba hali ghairillah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ba kaga shi ma'anan ya fito Allah ya tsine ma duk wanda ya yanka ba don Allah ba la'anallahu man atashe an min baha'im Allah ya la'anci dukkanin wanda ya sadu da wani dabba Allah ya tsine mishi albarka la'ana Allahu man aqqa walidai Allah ya la'anci duk wanda ya bijire ma iyayensa la'ana Allahu man jama'a bainal mar'ati wa bain ibnatiha Allah ya la'anci duk wanda ya aure mata ya hada ta da yatta a matsayin kishiyoyi Allah ya tsine musu al- ya tsine mishi albarka la'anallahu man ghayyara hududal ard duk wanda ya canza iyakokin ƙasa ga inda filinsa yake ya ƙara taku ɗaya ko ɗani ɗaya Allah ya tsine mishi albarka la'anallahu man idda'a ila ghairi mawali Allah ya tsine ma duk wanda ya jingina kansa zuwa ga wasu wanda ba ubannin gidansa ba bawa kenan wanda ya guji iyayen gidansa ya koma zuwa ga wasu wanda ba su ba Allah ya tsine mishi albarka kaga duk inda za a yi tsinuwa to sai ka samu an hada da wanda ya yanka ba don Allah ba sai ya shigo cikin tsinani saboda haka ina tabbatar mana cewa wannan yana cikin abin da yake babu matsala a cikin kasar mu zub da jini da ake yi ba don Allah ba zubar da jina ne da ake yi ba don Allah ba yana cin abin da yake bamu matsaloli masu tarin yawa mafiya yawa 'yan siyasanmu Allah ya riga ya kaddara masa cewa shi zai yi nasara amma zuciyarsa tare ya masa cewa fa ba zai yi nasara ba sai ya zub da wannan jinin saboda haka nasarar dama Allah ya rubuta masa shi zai ci mulkin amma zai hau mulkin ne a matsayin tsinanni haka ya hau mulkin ne a matsayin shi na shugaban kasa ko gwamna ko dan majalisa ko sanata ya hau ne a matsayin shi na tsinanni ba cewa mun kai duka haka suke ba amma mafi yawa al'aglab haka suke kasancewa mafi yawa haka shi yasa komai sai ta wargajewa sai an ce to bari wannan gwamnati in ta gama ta tafi gwamnati na gaba in ta zo ita za ta kawo ƙarshen matsala sai ta zo sai a ce to ai gwamma wancan ma akan wannan Allah ya kiyaye mu Arabi'a mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidai tsin wanda Allah ya ga duk wanda ya tsine ma iyayensa wa minhu anta wa minhu anta la'ana walidai ar-rajuli fa yal'ana walidayk daga ciki shine akwai mutun ya tsiri ya zagi mahaifin wani sai shi wanda aka zaga din shi ma ya zagi mahaifin wannan kaga kowa ya zagi nashi iyayen kenan to dukan su tsinannu ne su alhamisa matsala ta biyar la'anu man awa muhdithan wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an yajibu fihi haqqullah fayaltaji'u ila man yujiruhu min zalika tsinuwa ga dukkanin wanda ya taimaki maballaci shine mutumin da zai kirkiri wani abu wanda asalinsa haƙƙi ne na Allah amma ya kirkira ya jingina ma wani sai dinga neman wa zai taimake shi akan wannan to duk wanda ya taimaka masa ya zama sinanni as-sadisa mas'ala ta shida la'anu man ghayyara manar al-ard tsinuwa ga dukkanin wanda ya canza iyakan kasa wa hiya al-marasib allati tufarriqu bayna haqqika wa haqqi jarika min al-ard shine zane da ake yi wanda za ta bambance tsakanin haƙƙinka da haƙƙin makwabcinka a harka ta fili fatughayyiruha bi taqdimin aw ta'khir sai zama ka canza shi ta hanyar ƙara taku ɗaya gaba ko taku ɗaya baya bi ma'ana ya zama ka ƙara a cikin naka ko kuma ka rage daga cikin nashi to wannan ya jefa mutum cikin tsinuwa asabi'a mas'ala ta bakwai alfarqu baina la'anil muayyani wa la'ani ahli al-ma'asi ala sabilil umum bambanci a aqidar ahlus sunna tsakanin tsine ma mutum ɗaya da kuma tsine ma masu aikata zunubi iri kaza akwai a musulunci akwai abin da ake ce ma la'anul muayyan akwai kuma la'anu ahlil ma'as la'anu ahlil ma'asi wannan shi halal ne bal ma wajibi ne duk inda aka ce Allah ya tsine ma wanda ya aikata kaza to wajibi ne akan mutum ya tabbatar da wannan tsinuwa amma la'anul muayyan shi ne kama sunan wani a tsine mishi albarka to wannan ba a yin haka in dai ba tsinuwa ta tabbata akan shacin Qur'ani ko sunna ba ba a kama sunan wane a kama wane a ce wane tsinanne ne musamman in mutum yana raye akwai yiwuwar ya tuba sai dai watakila misali in ya mutu akan kafirci to wannan kuma dama ka san duk kafiri tsinanne ne shi la'ananne ne korarre ne daga rahmar Allah to koda kuwa ya mutu akan zunubi in dai ba akan kafirci bane to ba a saukar da shi a matsayin tsinannen Allah ko kuma a kai shi wuta amma in ya mutu akan kafirci ko shirka to wannan ba a ma shakka akan zaman sa cikin yan wuta ko zaman sa cikin tsinannu la'anannu الثامنة مسألة تقص هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب wannan kissa mai girma kissan wannan kudan da muka ji attasi'a مسألة ترى كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره wannan mutumin ya shiga wuta ne saboda wannan kudan shi ba ma damuwansa wai ya bauta ma wannan gunkin ba damuwansa ya tsira daga sharrinsu amma ta yaya zai tsira daga sharrinsu shine sai ya kashe rai don gunki to sai ya shiga wuta kuma al'ashira mas'ala ta goma ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minin yanda zaka san yanda shirka take da girma a zuciyar mu'minai kaifa sabara zalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiquhum 'ala talabihim dubi yadda wannan mutumin yayi hakuri aka kashe shi ya kiye biya musu bukatun su da suke nema ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir tare da cewa basu nemi komai a wajen shi ba sai aiki na zahiri ba cewa suka yi dole kai kafulci ba a kawai kawo abu ka kashe shi ka wuce amma a ransa ya nuna ba su ce har zuciyanka ka ji cewa ka yi daidai ba ba su ce dole ka bar musulunci ba zahiri kawai suke so shine ka kamo abin ka kashe sai ka wuce amma saboda shirka tana da girma a zuciyan muminai ya ce ina ba za ta sabu ba alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya annan ladhi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nar fi dhubabin ya ce ashe kenan za ka fahimci wanda ya shiga wutan nan fa kafin ya kashe kudan nan menene shi musulmi ne shi domin inda kafuri ne shi ba za a ce ya shiga wuta saboda kuda ba dama tuntuninsa dan menene tuntuninsa dan wuta ne shi ashe daɗin musulmi ne shi bacin wannan kudan da ya yi mai yiwuwa in ya mutu zai shiga aljanna amma sai ya yi aiki da kashe wannan kudan don wani allah sai ya shiga wuta ashe da musulmi ne shi ashe kenan ko da mutum musulmi ne in yayi shirka kuma ya mutu akan shirka wannan yana zama silan shigan sa wuta الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو فيه شاهد لحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك daga nan zamu fahimci fassaran wannan hadisi ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da igiyan takalmin sa haka nan ba kuma wuta kaga yanzu ga sunan sun taho su biyu a lokaci guda wannan ya kama hanyar wuta wannan kuma ya kama hanyar aljanna suna tafiya kuma tare wannan dan wuta wannan dan aljanna Allah ya rufa mana asiri asalisa ashara mas'ala ta sha uku ta ƙarshe ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam hatta inda abadatil asnam ashe anan zamu fahimci cewa aikin zuciya shine babban abin da ake nema har a wajen masu bautan gumaka kaga sai suka ce ma wannan kawo wani abu wannan abin da zaka kawo damuwansu shine ya zama dai ka kawo ne don me don ka samu tsira kuma ka samu kusanci zuwa ga wannan gunki din ba damuwansu ka kawo babban dabba ba a'a damuwan ka kawo karamin abu ka kawo karamin abu yi to amma me yasa ka kawo shine saboda ka samu tsira daga sharrin gunki kuma ka samu kusanci zuwa gare shi to haka a musulunci yake zuciya ake fara dubawa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba suran jikinku Allah baya duba kalan fatan ku baya duba dukiyanku abinda Allah yake dubawa ayyuka da zuciya inna fil jasadi mudghah إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace a gangan jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci me yace wannan zuciya zuciya shi yasa har wajen lahiya ko hadaya Allah yace lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha yawan naman da kuka yanka ko yawan jinin da kuka zubar baya isa wajen Allah Allah baya duba wannan din kayanka babban dabba kayanka raƙuma guda ɗari kayanka shanu guda hamsin kayanka awaki kaza guda kaza duk ba damuwar Allah ba ce wannan amma me ke isa ga Allah walakin yanaluhu taqwa minkum abin da ke isa wajen Allah shine tsoron Allah ku dan me yasa kai yankan dan ka burge mutane a ce ai alhaji wani ya yanka shanu guda kaza ya yi sadaka da su ko ya yi menene Allah ya ce ba ruwan Allah da yawan jini jinin da kuka yanka dai gashi nan kuna ganin shi yana kwarara a cikin lambatu da kwalbati da sauransu nama kuma me kuka yanka kayan ku soya kuka cinye yanzu abin da ya rage wanda zai isa wajen Allah shine me ke cikin zukatanku a lokacin yanka din saboda haka yanka ana yi ne don Allah shi kadai subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu zamu dakata nan insha Allah ta'ala Allah ya kamu da dashi na gaba sai mu tashi akan babi na goma abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته